ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا أصبر wanda ya zo daidai da sha uku ga watan sha biyu sha uku ne ko yau sha hudu ko sha hudu ga watan sha biyu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a da shekara dubu daya da dari hudu da ainihin wato arba'in da biyu Uh, wanda ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine kaset ɗinmu na ashirin da hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin babban malami abu abdullahi muhammad ibnu sa'id ibnu raslan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun faro babi da ke magana akan ashartul awwal al'ilmu bi ma'ana la ilaha illallah wato mutum ya tsaya tsam da ransa ya fahimci meye ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah a mun tsaya a aya ta arba'in da uku a cikin suratul ankabut wanda Allah yake cewa wa tilkal amsalu nadribu halin nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimuna wa tilkal amsalu waɗannan misalai Allah ya ce nadribu halin nasi muna buga su ga mutane amma wa ma ya'qiluha illa al-alimuna ba masu hankaltar waɗannan misalan in ba ainihin wato masana ba mun kawo kaɗan daga cikin misalan da Allah ke bugawa a cikin alkur'ani daga ciki mun kawo misalai da Allah ya yi dangane da munafukai matsaluhum ka matsalin da zai sauka da naran falamma a ba'at ma haulahu zahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun mun kawo inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun sannan mun kawo matsalul ladina takhadhu min dunihi ko min dunillahi awliya كمثل الأنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون da sauran ayoyi wanda suke kama da wannan akwai aya guda ɗaya da muke so mu ƙara bugawa da ita wanda Allah maɗaukakin sarki ya buga misali da ita dangane da bauta masa shi kaɗai da kaɗai ta da bauta ba tare da an saɗa da kowa da wani ko da wani a cikin bauta ba ita ce ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu ya ku mutane an buga misali kowa ya kasa kunne ya ji Allah ya ce innal ladhina tad'una min dunihi lam yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu lalle waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah lam yakhluqu dhubaban ba su isa su halarci guda ba Allah ya ce walawiji ta ma'ulahu ko da ku sun haɗu sun taru don su ba da gudunmawa wajen halittar guda Allah ya ce wallahi ba su isa su haɗa shi ba ko su halitte shi ba ko su kera shi ba sai ce wa in ya sulubu humu dubabu shay'an la yastanqidhuhu min idan da kuda zai dira akan kuninsu ya tsoma kafar shi sai ya tashi ba sai su kwace wannan kunun da ya diga ko ya dosana da kafar shi ba ko akwai wanda idan kuda ya dira a tuwon shi ya ɗebi miyan shi zai bi shi da gudu ya lashe kafar ai ko ka gwada ma ba zai yiwu ba ko ina cewa in ya sulubu hu dubabu shay Allah ya sanki dufa min ya ce ba'ufa talibu wal matlub da wanda ake nema da mai neman duka sun yi rauni an gane wannan ya nuna mana ashe wanda ake bautawa in dai ba Allah bane ba zai iya maka ruwa ba ba zai iya maka tsiro ba ba zai iya maka abinci ba ba zai azurta ka ba abin da zai iya maka to dan me yasa kake bauta mishi ko ai ko a nan duniya ba hauhe cewa yi sa kai wai ya fi bauta ciwo saboda sa kai wani abu ne wanda babu lada a ciki bauta kuwa ba komai wahala kana tsammanin me lada kaga sa kai ya fi bauta ciwo sai dai idan wanda ka bautawan ba wanda zai baka lada bane to wannan kuma wani abu ne daban amma in dai Allah ka bautawa to kaga baka da wata matsala to shine Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wannan ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya rawaito daga sahabi Usman dan Affan Usman dan Affan yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة مو تشكو تو تو دون متي مو متي والمراد بشهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها علما ونطقا وعملا تو وقد كان المشركون أجي تنقصا شافي نقبا وقد كان المشركون مشركي sun kasance ya shahaduna annallaha huwal khaliqu cewa lalle Allah maɗaukakin sarki shine mahalicci wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya mushrikai sun yarda da wannan wa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu illa huwa ko mushrikai sun yarda ba wanda yake halitta ba kuma wanda ke azurtawa sai waye sai Allah duk sun yarda da wannan amma matsalar shine yadda da wannan kuma ba zai kai ka aljanna ba in dai iya tauhidin ka shine ka yadda Allah shine mahalicci ka yadda Allah shine mai rayawa ka yadda Allah shine mai kashewa iya nan ka tsaya to har ka mutu akan wannan ba za ka je aljanna ba wallahi an gane maganar da kyau ko sai ka yarda Allah shine abin bautawa don haka yarda don wannan tauhidi ne na rububiyya shi ko tauhidi ya kasu kashe uku shine tauhidul uluhiyya shine na farko a yarda Allah shi kadai ake bautawa sannan sai wannan ya biyo baya tauhidul rububiyya a yarda Allah shi ke halitta shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke talautawa da sauran duk wasu ayyuka da ake gani a duniyan nan da wasu halittu da ake gani a duniyan nan babu abin wanda ya halicce su in ba Allah ba shine tauhidi na biyu na uku shine tauhidul asma'i was sifat mutum ya yarda da sunayen Allah wanda suka tabbata a Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to in ka yarda da waɗannan to shine kana da tauhidi to su mushrikai tauhidin da suka yarda da shi shine tauhidin rububiyya wannan cewa Allah shi ne ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke kaza shi ke kaza to in mutum ya tsaya a iya nan to da shi da joe biden da trump na fata an fahimta wala ba su da bambanci inda iya nan tauhidin sai ya tsaya don yadda duk joe biden yanzu kana taba shi zai ce allah ne yake ruwan sama allah ne yake tsoro ko ba haka bane duk wani kafiri ya yadda allah ne yake waɗannan abubuwan amma inda ta taɓurzar take shine ya yarda yanzu ya bauta wannan allah da ya yadda shi yake waɗannan abubuwan bai yarda ba yana bauta wa isa yana bauta wa musa yana bauta wa kaza to wannan ita ce gadar da ta raba mu tsakaninmu da su su sun bi wancan bangaren mun kuma mun bi wannan bangaren jama'a kuna fahimta shine ke cewa wa qad kana al mushrikuna yashhaduna anna allaha huwa al khaliq wahdahu mushrikai arna duk sun yadda Allah ne mai halitta shi kadai tallin tal ba wanda yake tarayya da shi cikin wannan wahdahu la sharika lahu wa annahu la yakhluqu kuma sun yarda Allah ba wanda yake halitta sai Allah wala yarzuqu ba sun yadda ba wanda ke azurtawa illa huwa face shi rabbul ibadi ubangijin mu bayi ko masu kamanni banban yace wala yuhyi sun yadda ba wanda ke rayawa sai waye sai Allah wala yumitu sun yadda ba mai kashewa sai waye sai Allah illa huwa sai dai Allah wa anna jami'al makhluqat ko wa jami'as samawat kuma sun yadda gaba ɗayan sammai a sabi'i guda bakwai wa man fihinna da duk halittun da ke cikin waɗannan sammai wal ardina saba da kuma ƙasai guda bakwai wa man fihinna da dukkanin halittun da ke cikin waɗannan ƙasai kulluhum abiduhu duk sun yarda bayan Allah ne gaba ɗayansu duk sun yarda wa ta hata tasarrufihi kuma sun yarda suna ƙarƙashin gudanuwar Allah suna ƙarƙashin gudanarwar Ubangiji da jujjuyawar Ubangiji Allah ne yake da ƙarfin juya su yake da fawar sarrafa su yake da ainihin wato cikakken iko a kansu duk kowa ya yarda da haka me dalilin mu akan cewa arna ma sun yarda da wannan yace wa dalilu ala anna al mushrikina alladhina qatalahum rasulullah dalilin mu akan cewa waɗannan mushrikai da Allah madaukakin sarki ya sa annabi Muhammadu ya yaƙe su yashhaduna bi hadha cewa sun yarda da haka me wannan shine qauluhu ta'ala faɗin Allah a cikin suratu Yunus aya ta 31 Allah yace qul man yarzuqukum minas sama'i kace musu wake azurta ku daga sama an gane ku wal ardi kuma yake azurta ku daga ƙasa tambaya ta farko tambaya ta biyu an manyan sam'a wal basara wane ne ya mallaki ji da gani wannan ita ce tambaya ta biyu wal absara ko tambaya abin da ji da gani tambaya ta uku wa man yakhruju al-hayya min al-mayyit wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyit min al-hayy waye ne ke fitar da rayayyu daga cikin matattu wanda ma'anar wannan malamai suka ce shine kamar misali a ce kaga ga koyi kaga macacce ne dan ba motsi yake ba ko amma sai kaga an fitar da tsantsa ko a ciki shi kuma mai meye a ciki rayayye ne kaga Allah ya fitar da rayayye a cikin menene a cikin matacce to ina ne kuma inda Allah ya fitar da matacce a cikin menene rayayye ba zai kawo mana misalin wannan hmm? ina Allah ya fitar da rayayye abin nan matacce a cikin rayayye na'am a kafin mu zo wannan wannan muna maganar wannan kana maganar fassara da malamai suka yi ita ce asalin ma'anar fassara amma fassara ta zahiri a ce ga wannan abin matacce ne baya motsi sandararren abu ne sai ka motsa shi sannan ya motsu amma ya fitar da abin da yake da rai a cikinsa shine muka ba da misali da koyi to meye kuma wanda rayayye ne amma ya cire matacce shi kuma a cikin shi waye ne gano mana na to na ba da asami kowa ya je nemo ni dai na ba da guda ɗaya ai kaga akalla idan 50 idan 100 over 100 ne na samu dai 50 akalla dai na yi fasi ko ba haka ba to saboda haka a je a nemo ɗayan in kuma kafin mu tashi wani ya gano kamar da ba gano ba da da don an gano sai a mana bayani an gane ko to wasu suna fassara wannan amma a barin fassara ta biyun da malam murtala ya kawo wasu kuma suna cewa ma'anar ayar ita ce wato kafiri ya haifi musulmi kaga kafiri matacce ne ko ba haka bane amma musulmi ko menene rayayye an gane magana da kyau ko to kaga anan Allah ya fitar da rayayye a cikin menene matacce to matacce kuma ko rayayye kuma ya haifi me matacce shine musulmi kuma ya haifi menene kafiri kaga musulmi rayayye ne kafirin da ya haifa kuma menene matacce ne to wannan ita ce gaskiya fassarar da malamai suka fi bada ainihin wato ita amma dai waccan fassarar ita ma tana da karfi wanda malamai suka suke bada ita ina fata an fahimta to tambaya ta uku wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa ke fitar da rayayye daga cikin matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy kuma wa yake fitar da wato matacce a cikin rayayye tambaya ta hudu wa man yudabbirul amra wa ke jujjuya al'amura gaba daya to idan kai wannan tambayar wa kafirai Allah ya ce fa sayaquluna Allah za su ce maka Allah ne ke yin waɗannan ayyukan gaba ɗaya ba wani kafiri a duniya da zai musa kan cewa Allah ne yake azurtawa babu wani kafiri da zai musa wannan ba kafirin da zai musa Allah ya mallaki ji da gani ba kafirin da zai musa Allah ne ke fitar da rayayye daga cikin matacce matacce daga cikin rayayye haka kuma ba kafirin da zai musa kan cewa Allah yake jujjuya lamuran mutane baki daya to idan suka ce maka Allah ne ke wannan Allah sai ya ce faƙul to ka tambaye su afala tattakuna yanzu dan Allah ba za ku ji tsoron Allah ku dawo ku bauta mishi ba tun da kunyar da shi yake waɗannan ayyuka jama'a an fahimci magana in dai kunyar da shi yake wannan aikin to wanne dalili yasa ba za ku iya bauta mishi ba yanzu wanda bai iya wannan bautar ba yanzu ya cancanta abin nan wanda ba zai iya wannan aikin ba ya cancanta abota mishi amsar hi ne bai cancanta abota mishi ba fankar da take karar nan da kun kashe mana ita gaskiya in an san wace ce ina ga dai masana masallacin sun san wace ce aiko yawa an gane maganar da kyau ko fa sai yaquluna Allah za su ce Allah ne Allah ya ce fa kulka ce musu afala tattakuna yanzu ba kwaci tsoron Allah ku daina bautawa wanin sa ba wannan shi yake nuna mana a he kafirai sun yadda cewa Allah shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke talautawa to sai mu je wa qauluhu abinda kuma yake ƙara tabbatar man da sun yadda da wannan da kuma faɗan sa madaukakin sarki a cikin suratul mu'minuna tun daga aya ta tamanin da hudu zuwa aya ta tamanin da tara Allah ya ce ƙul ka tambaye su limanil ardu ƙasa ta waye wa man fiha duk abin da ke cikin ƙasa kuma na waye in kuntum ta'lamuna inda gaske kun sani ƙasa da abin da ke cikin ƙasa na waye Allah ya ce sayaquluna lillah za su ce ƙasa da abin da ke cikin ƙasa na waye na Allah ne ƙul Allah ya ce to tambaye su afala ta tafakkaruna ko afala tafakkaruna eh tazakkaruna yanzu ba za ku wa'azantu ba ku tunatantu ku gane cewa Allah nan da ya mallaki ƙasa da abin da ke cikinta ya cancanta abauta mishi tambaya ta gaba ƙul ka sake tambaye su yanzu mun hada da watan tambayan guda hudu da wannan yanzu da muka faɗa tambaya nawa kenan biyar tambaya ta shida kul ka sake tambaye su man rabbus samawati sabi waye ubangijin sammai guda bakwai gabaki daya wa rabbul arshil azim kuma waye ubangijin gado mai girma ko sai yaquluna lillah nan ma za su ce maka gaba daya sammai ubangijinsu shine Allah sannan gado ma mai girma na ubangiji ubangijinsa shine Allah kul to in sun baka amsa a nan sai ka sake cewa afala tattakuna yanzu ba kwaci tsoron Allah ku dawo ku bauta min shi ba tambaya ta shida kenan ko tambaya ta bakwai kul ka ce musu man bi yadihi malakutu kulli shay'in kaga a can an tambaye su wa man yamliku sam'a wal basara ko kowal abusara wake mallakar ji da gani to a nan kuma sai aka fara da wannan tambayar sai aka ce kulka ce musu man biyadihi malakutu kulli shay mulkin komai da komai ba wai ji da gani ba kawai a hannun wa yake ina fata an fahimta wa huwa yujiru wala yujaru alaihi shi Allah nan shi ke ɗaukar mataki akan mutane ya ɗanɗana musu azaba ko ya musu ni'ima shi ba a iya wannan a kansa waye wannan in kuntum ta'lamuna inda gaske ku masana ne akan haka sai na lillah nan ma za su ce mallakar Allah ne dukkanin komai da komai kuma shi Allah shi ke hukunta mutane ya musu wato kamun ga su ba su yi masa ba ƙul ka ce musu fa anna tusharuna to ta ina ake sihirce ku ake kau da ku ake bauɗar da ku ake wasa da hankalinku jama'a kun fahimci magana kun kasa gane shi Allah shi ya kamata a bauta in dai kun yarda da waɗannan to ai abin da ya kamata ku yarda shine ku yarda ba wanda ake bautawa sai shi jama'a kun fahimci magana kaga kenan duk kafirai sun yarda da waɗannan abubuwa matsalar mu da su kawai shine bautar ne ba za su yi wa wanda yake wannan aikin ba to kaga da matsala malam sai ya ce wal ayatu dallatu ala tahaqquqi annakum yuqirruna bi hadha kulli ayoyin da suke tabbatar da cewa lalle sun yarda Allah shi ke waɗannan ayyukan ba wannan fankar kowa kashe ba fa Allah da ya yarda waɗannan da suka yarda cewa shi ke ayoyin da suke nuna cewa wannan aikin ba wanda yake yinsa sai Allah kafiratu waɗannan ayoyin suna da yawa masu ɗumbin yawa ne amma walam yudkhiluhum dhalika fi tauhid alladhi da'ahum ilayhi rasulullah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yaddasu da haka wannan bai shigar da su cikin tauhidin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kiraye su zuwa gare shi yaddasu da haka bai shigar da su musulunci ba su da haka bai shigar da su addinin Allah ba da ba kun bayyanta magana ya bar su dai suna nan baina zalika kawama sun jika da ruwan tauhidi daudar shirka ta taso amma ba su wanku ba akwai matsala ko babu akwai matsala saboda haka sai mutum ya yarda da waɗancan abubuwan sannan ya cika cikakken mai tauhidi ya cika cikakken musulmi ya shiga cika cikakken wanda Allah maɗaukakin sarki zai saurare shi a gobe kiyama sai malam ya ci gaba da cewa wa tauhidul ladhi jahaduhu tauhidin da suka yi jayayya da shi su kafirai huwa tauhidul ibada kaji ko shine tauhidin bautawa Allah shi kadai alladhi yusammihi al-mushrikuna al-i'tiqada wanda mushrikai a wannan zamanin suke kiransa al-i'tiqada wato tauhidin aqida an gane wa kanu yad'una Allah laylan wa naharan amma fa suna kiran Allah dare da yini khawfan wa tama'an cikin dare abin nan cikin tsoro da cikin kwadayi yanzu ko ka san haka wata nan pasto zaka je yana magana amma sai ka je yana ta kiran sunan Allah ko ba haka bane in za su yi addu'a mai suke cewa Allah ka ba mu ko ubangiji kai mana kaza sai a can can can ƙarshe ne sai su ce cikin sunan Yesu amma farkon abin da suke ta faɗa zaka ji suna ta Allah Allah Allah har ƙarshe daga sun zo kuma sai su ce cikin sunan to kenan sun watsa abin kuma ina fata an fahimci magana to shi yasa malam sai ya ce a nan za ka ga idan sun zo suna ambatan Allah khaufan lokacin da suke cikin wani hali na tsoro wa tama'an haka lokacin da suke cikin hali na kwaɗayin wani abu na ubangiji suna kiran Allah wa minhum man yad'ul mala'ika daga ciki akwai wanda in ya tashi zai kira mala'iku ne kai tsaye ya ce mala'iku yake so su biya masa bukatunsa daga ciki akwai wanda suke kiran al'anbiya'a annabawa daga ciki akwai wanda suke kiran salihina salihan bayi mutum ya ta kiran shehunai da malamai yana neman biyan bukata a gurinsu an shehu usmanu bin kodi ya faɗa mana a cikin nurul arbab cewa daga cikin bid'ar da ta fitar da mutane da yawa daga cikin musulunci a wannan zamanin ko a wancan zamanin shine at-tabarruku bil qubur neman albarka daga kaburbura da cin kasar kabari da kuma idan damuna ta yi wani kabari ya samu ɗan rami a samansa aka yi ruwa sai ya kwanta a kan kabarin sai su je su kwarfi wannan ruwan kabari su dinga shafawa a jikinsu da nufin neman albarka Allah ma ya sa a ce kabarin na wani babban shehi ne to har wawar wannan kwancaccen ruwa a kan kabarin suke yi wawa har a daku har a samu matsala ta faɗa saboda ana so a ɗebi wannan ruwan ana neman wata albarka ta musamman daga wannan ruwa to kaga wannan hallaka kenan bata kenan jama'a bata mummunan bata ma kuwa an gane shine yake cewa li ajli salahihim wa qurbihim min Allah suna yin haka ne saboda waɗannan mutane mutanen arziki ne kuma mutu kusanta Allah ne li yashfa'u lahum dan su cece su a gurin Allah wa yad'u rajulan salihan mithla lati zaka ga suna ta kiran sunan wani mutumin kirki misalin lat au nabiyan ko suna kiran wani mutumin arziki daga cikin annabawa mithla isa misalin annabi isa a kada wani ya mun mummunar fasara cewa to kenan akwai annabin da ba mutumin kirki ba a ba haka nake nufi ba ma'ana daga cikin nau'ukan mutanen arziki annabawa su ne sahun farko ina fata an fahimta to za ka ga suna kiransu misali annabi isa wa qad qatalahumur rasulu ala zalika amma tare da haka annabi ya ta yaƙarsu akan wannan da'awa tasu ba akan tafarki take ba ba akan tauhidi take ba kun gane wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillah ya kuma dinga kiransu akan cewa su tsantsanta bauta ga Allah kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratul jinn aya ta goma sha takwas Allah ya ce wa annal masajida lillahi lalle guraren bauta da gurabun bauta na ce almasajid yana ɗaukar jam'i ne na almasjidu to almasjid ko almusjad ko almisjadu to ana wasu suna fassara shi da cewa gaɓoɓin da ake tankwarawa a bauta wa Allah an gani wasu kuma suna fassara shi da gurbin inda ake yin ibada shine yake ɗaukar ma'anar masallaci domin Allah maɗaukakin sarki ya kira masallaci ɗin da wannan suna na farko dai anan ya ce wa annal masaji da lillah to amma anan ana nufin gaɓoɓin sujuda an gane ku a wani guri kuma ya ce subhanallazi a subhanallazi asra bi abdihi laylan sai ce ne minal masjidil harami kaga sai kira masallacin harami da al masjid ko ilal masjidil aqsa zuwa masallacin kudus kaga dukansu sai kira su masjid saboda haka a can yana nufin masallacin gurin da ake sallah a nan kuma yana nufin masallaci guraben da ake amfani da su wajen me wajen yin sujuda to waɗannan gurabe ina ne guraben sujuda shine gaɓoɓi guda nawa guda bakwai goshi da hanci a matsayin ɗaya tafukan hannaye uku gwiwoyi biyar a tarafal kadamai bakwai an gane to waɗannan guraben ba a lankwasa su da nufin a yi wa wani girmamawa da mutuntawa in bawa ba Allah shine wa annal masajid lillah don haka falata da kuma Allah ya ahada kar ku kira wani tare da Allah da su waɗannan gabobin ku bauta wani ko ku gaida wani ko ku jinjina wani ko ku kamba sha'anin wani da waɗannan gabobin in bawa ba in ba Allah ba Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu wa ƙara ta'ala Allah ya sake cewa lahu da'awatul haqqi da'awar gaskiya kira na gaskiya duk kwarmawa waɗansu da ake yi kira da wasu shehune da wasu mala'iku duk wanda ake kwarmawa kira da nufin ana neman amfani ko alheri wane ne wanda an kira shi an kira shi da gaskiya shine Allah shine lahu da'awatul haqqi duk kiraye-kirayen da ake wasu da nufin ana neman agaji ko ana so a bauta musu da wannan kiran wanda ake bauta ake wannan kiran da nufin kiran ya isa yadda ya kamata kira ne na gaskiya shine wanda ya kira waye wanda ya kira Allah shine da lahu da'watul haq wallazina yad'una min dunihi wanda suke kiran wani koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba sa iya amsa musu da komai kankantar amsawa duk waɗanda suke kiran wani koma bayan waye Allah waɗanda suke kiran nan suna amsa musu kiran ba sa amsa musu shine la yastajibuna lahum bi shay shine har Allah ya faɗa a gaba yace illa ka basiti kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibalighi illa ka basiti kaffaihi ila al-ma' sai dai kamar mutumin da ya zo rijiya jama'a rijiya fa sai mika hannu ya ce ruwa taho da Allah zai zo shine illa ka ba su yadaihi ilal ma'i sai ga sai irin wato in ka yarda wanda ya mika wa rijiya hannu ya ce ruwa ya taho ya zo ya shiga bakinsa in ka yarda haka tana iya faruwa to lalle ka yarda duk wanda ya kira wanda ba Allah ba zai iya amsa mishi jama'a kun fahimci magana amma in ka yarda wanda duk ya miƙa wa ruwa hannu a rijiya ai ko a duron ka miƙa masa Allah ba zai zo ba in ba ɗi ba kai ka sha ba haka ne ko ba haka ba to balantana a rijiya to in ka yarda lallai in miƙa hannunsa da cewa ruwa taho ka shiga bakina in dai ka yarda ba zai shiga bakin shi ba to ka yarda duk wanda ya kira wani Allah al- ba zai amsa mishi ba ina fata kun fahimci magana saboda baya jinsa bai san me yake faɗa ba shi ma a sandare yake a bushe yake ko ba haka bane yanzu da Allah wanda ya zo yake bauta wannan filar da zai kwana dubu yana ce mata ta biya masa bukata za ta biya ba za ta biya ba ita ma kanta ba ta da ikon kanta ba rai ne da ita ba balantana ma a ce ta ji shi don wasu abubuwan da ake bautawa ko rai ba su da shi wasu kuma suna da rai amma ba sa fahimtar abin da ake kiransu a kai yanzu misali wanda ke bautawa maciji jama'a dala in ka zo kana wa maciji magana yana jin ka sai dai in na aljanu ne shine wanda yake iya jin dan adam amma maciji wanda Allah ya halitta ba rikidewa yayi ya koma maciji ba ba yadda za a yi ka kira shi ya amsa ya ji abin da ka faɗa ballantana yayin yunkurin biya maka bukata to shine Allah yake faɗa mana anan yace la walladina yad'una min dunihi waɗanda suke kira koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba sa iya amsa musu da duk wata bukata komai kankantarta sai Allah yace illa ka basiqi kaffaihi ila mai sai dai fa irin amsawar wanda ya mika wa ruwa hannu yace to ya shiga bakinsa liyabulga fahu dan ya iso cikin bakin sai Allah yace wa ma huwa bi balighihi ba zai kuma iso ina ba bakin nasa ba Allah ya shirye da mu wannan ya zo a cikin suratul ra'd aya ta 14 war rasulu sallallahu alaihi wa sallam qatalahum annabi muhammadu ya yaki kafirai li yakuna ad-dinu kulluhu lillahi dan addinin gaba ɗaya ya zama nawa na Allah wa da'awatu kulluhu lillah kiran da duk za a yi wa wani a matsayin abin bauta ya zama wa ake kira Allah wadzabuhu kulluhu lillah duk yanke-yanken da za a yi da sunan waye da sunan Allah a yi da sunan Allah wani kwana uku ko hudu ko biyar da suka wuce ya kira ni a waya yake tambaya ta akan hukuncin yin yanka idan an yi wata ibada ko idan an yi wani abu na addu'a ana bukatar Allah ya amsa Allah yana amsa ainihin wato addu'a kuma yanka da ake da nufin neman kusanci da Allah da neman Allah ya biya bukata na fata kuna fahimta wannan ibada ce domin matsalar da ta faru shi ne wato bokaye ne suka shiga cikin harkar suka yi dame dame da ita wannan ya sa da yawa daga cikin mutane suke kyamar yin yanka a lokacin da suke neman bukata a gurin Allah da yawa daga cikin ma waɗanda suke kan tafarki na sunna idan suka gaya wasu cewa ku yi yanka don zubar da jini da sunan Allah don neman biyan bukata in kai wasa sai su fara ganin kai to an yawa nan nan kwa da yake cewa ɗan izala ne anya na fata kun fahimci magana to wallahi wannan kuskure ne yanka a yanka dabba bayan an yi wani wasu addu'o'i ko karanta alkur'ani a yanka dabba da sunan Allah da niyyar a sadakar da naman don a nemi biyan bukata a gurin Allah wannan tabbataccen abu ne ba shi da wata matsala dangane da a tauhidi ko aqida inna ma kadai saboda yadda bokaye suka je aljanu suka ba su siffofin dabbobin da za a yanka da kuma irin furucin da za a yi lokacin yankawa da kirari da ake wa sarakunan aljanu yasa wasu da yawa suke kallon kamar wannan ibadar ko irin wannan nau'i na neman biyan bukata a gurin Allah kamar akwai wata kura a ciki matukar ba a shigo da shirka ko su harkar junna a ciki ba babu wata matsala dangane da wannan an gane da haka yace wadhabuhu dukkanin yanka ya zamanto lillahi saboda waye saboda Allah gaba ɗaya aka yi an gane ko yace wan nazaru sannan duk wani bakance kulluhu duk gaba ɗayansa ya zama lillahi dan Allah aka yi wal istighathatu duk wani neman agaji ko istastaghithuna rabbakum eh fastajaba lakum kutuna lokacin da kuka nemi agajin Allah wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuhu bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa an gane magana da kyau ko yawwa saboda haka al-istighatha neman agajin Allah Allah ya taimaki mutum ya agaje shi ya tallafe shi ya biya masa bukata duka wa ake roƙa da wannan shine Allah lillah wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah din nau'ukan ibada gaba daya ayi wa waye ayi wa Allah wa iqraruha bi tauhidir rububiyya kuma tabbatar da su da tauhidin rububiyya lam yudkhilhum fil islam a iqraruhum wa iqraruhum bi tauhidir rububiyya tabbatarwar da suka yi wa tauhidin rububiyya cewa Allah ne ke halitta Allah ne ke azurtawa Allah ne ke kashewa Allah ke rayawa wannan kadai bai higar da su ina ba musulunci ba kawai abin da nake so ku gane a cikin darasin nan shine in dai mutum ya takaito a iya Allah shine mai kashewa mai rayawa amma bai dawo ya yarda Allah kaɗai ake bautawa wallahi wannan tauhidin ba zai kai shi aljanna ba domin kafirai ma suna da wannan tauhidin shine sun yarda Allah ke kashewa ke rayawa amma ba su yarda shi kaɗai ake bautawa ba to wannan shine ya hana su shiga aljanna shi ya hana Allah ya yarda da su ina fata ana fahimtar magana saboda haka dole ne mu kiyaye mu kuma a wato kula da kuma mai da ainihin wato hankali a kai duka a yarda cewa wannan shine wa qasduhumul mala'ikata wal anbiya nufatar mala'iku da suka yi da annabawa wal auliya da waliyai da suka nuface su yuriduna shafa'atahum suna neman da annabawa da mala'iku da waliyai su cece su a gaba ga Allah والتقرب إلى الله بذلك da neman kusanci da Allah ta hanyar kiran annabawa da mala'iku da waliyai ko huwa allazi ahalla dima'ahum wa amwalahum wannan abin da suke yi shine yasa Allah ya halattar da jininsu ya kuma halatta dukiyarsu ma'ana kafirai ne wanda su ya halatta a yaƙe su me dalili saboda ba musulmi bane suna kiran annabawa ne da manzanni suna kiran mala'iku da waliyai akan cewa su ne masu kai kukansu da bukatarsu gurin Allah shi kuma Allah wato sun yi kiyasin Allah ne da sarki na duniya shi kuma Allah ba a kiyasinsa da kowa sarki na duniya baka isa ka je gabansa kai tsaye ka ce kana bukatar abu ba ko wani shugaba na duniya dole sai ka biyo protocol ko na fata an fahimta a samu wane ya faɗa masa damuwarka sannan shi kuma ya ce wa wanan to a yi masa kaza to he suka ce in ku har sarki ko shugaban duniya sai an nemi wani hanya kafin a gan shi a nemi bukata a gurin shi to ai ku Allah ya fi tantanta baka isa ka je gurinsa ba sai ka haɗa da wani to ka ji inda suka samu matsala kiyasin Allah da sarkin duniya da shugaban duniya da a ce sun bara wa Allah shi Allah so yake in kana nema kawai ka kira shi kai tsaye kai tsaye ka ce Allah ba ni shi haka yake so kana saka wani a tsakaninsa da shi sai wa takalar da sha'aninka shi kuma sarkin duniya inda ya zama banta da Allah shine shi kuma baka yi saka je garansa kai tsaye ba sai dai ka gaya wa ne ya gaya mishi kana zuwa gurinsa sai ya ce ka masa rashin kunya ko ba haka bane to kaji matsalar kenan to shi Allah ba a kiyasin sa da kowa ko a ce bari a yi masa hukunci irin na wani ko irin na wani ai tunda ana wa wani kaza ma ba shine ɗaya daga cikin sahabbai ba Mu'azu dan Jabal in ban manta ba ya je shi a kasar Yaman annabi ya tura shi wa'azi da ya je sai ga manya-manyan fada-fada da manya-manyan fastoci mabiyansu idan sun zo gaishe su he sun me he sun durkusa musu har ƙasa shi ma da ya dawo sai ya ce wa sai ya durkusa zai gaida annabi sai annabi ya ce a tashi tashi tashi kai kuma ina ka ina ka ka koyo wannan sai ce ai yaman ne da na je sai naga ana ta yi wa fada fada irin wannan gaisuwar domin girmamawa sai naga ba wanda ya cancanci irin wannan nau'in girmamawar in ba kai ba sai annabi ya ce a'a لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها da a ce zan sa wani wa wani sujuda to da na sa mace ta yi wa mijinta kaga kenan wannan durkusan har ƙasa ka gaida mutum me ma'ana sa gurin manzon Allah sujuda to amma me yasa shi mu'azu ya zo da wannan ya yi kiyasin annabi ne da sarakunan duniya ko da manya-manyan fada su waɗancan malamai ne na arna haka ne ko ba haka ba annabi kuma babban malami ne na musulunci ko to tun da haka ne su waɗannan ana girmama su a banza don ba masu girman ba ne to ga wanda kuma an girmama shi an girmama mai girma haka ne ko ba haka ba sai ce to a ɗauko nau'in wannan girmamawar a yi masa ya fi a yi wa waɗancan shi a iya tunaninsa kenan sai annabi ya ce a duk wata girmamawa da za a min amin ita amma ban da wannan kalar girmamawar ita wannan haƙƙin waye haƙƙin Allah ne kun gane maganar da ke ku shi yasa kuma wannan tarbiyyar ta sa zaka ga malaman sunnar manzon Allah duk wani nau'i da za a nuna musu girma in dai mutumin malami ne na sunna kuma ya kofi da sunnar ya gamsu ya cika da tauhidi to zaka ga cewa babu ruwan shi da irin wannan girmamawar banza da wafi amma masu bin tafarkin irin waɗancan sai ga su kuma nema ma suke a yi musu wannan girmamawa zai shiga mota a buɗe masa in an buɗe masa ma a durƙusa har ƙasa a yi haka Allah kiyaye a kara makalla Allah kiyaye shi kuma yana wani kumbura yana yawo masha Allah wow ko ba haka bane Allah yana ta kumbura yana sacewa to amma malamin sunna sai ta ku banni kar ku yadda ku fara wannan ba tafarkin mu bane mu annabi bai koya mana irin wannan girman kan da irin wannan neman girma na banza din neman girman da za ma ka rusa tauhidinka don matsalar irin wannan matsalar shi ne in har mutane suna maka irin wannan nau'in girmama wanda yake ɗaukar ma'anar ibada kuma ka yarda to ka zama ɗagutu su kuma masu yi maka sun zama mabiya ɗagutu da Allah da ku da su duk ba su hallaka ba ba ku hallaka ba ko hallaka kai ka hallaka ka bar su suna ma abin da haƙƙin Allah ne su kuma sun hallaka sun yana yi maka baka hana su ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko shi yasa ya tabbata cewa a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-mu'awwalu alaihi yu'azzab al-mu'awwalu alaihi yu'azzab daga ina ne kam al-mu'awwalu alaihi na'am al-mu'awwalu alaihi yu'azzab manzan Allah yace wanda duk ake masa azaba to ana ma'ana duk wanda aka yi masa kukan mutuwa ana masa azaba to amma fashin bakin da malamai suka yi akan wannan suka ce duk mutumin da bai bar wasiya cewa in ya mutu kar a masa kukan mai ba mutuwa to shi ake wa azaba a kabari idan ya mutu aka yi masa kukan mutuwa amma wanda ya san famulinsu da danginsu ƙwararru ne gogaggu ne akan kukan mutuwa to sai ba da sanarwa ce to in na mutu ban yadda ba Allah bai yarda ba sunna ba ta yarda ba kada kowa ya mun kuka to idan ka bar wannan wasiyar ranar da ka mutu sai aka ma kuka za a ma azaba ba za a yi maka ba me dalili saboda kai ka ba da wasiya tunda ka san dama ana yi me ya sa ba za a yi maka ba saboda ka ba da wasiya amma wanda ya san ana yi kuma sai bai hana ba to lalle ko wannan zai iya jawo masa a yi masa azaba din idan an wato annahin wato an masa an gane magana da kyau ko ku bar shi kawai mara razi mu karasa ku bar shi kawai an gane to wannan shine dan haka sai malam ya ce a وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه, إليه الرسول wannan shine tauhidin da annabi ya kira su zuwa gare shi wa aba anil iqrari bihil mushrikuna amma mushrikai suka isi yarda su tabbatar da wannan tauhidin suka ɗi wannan kuma dalilin yasa Allah ya halatta jininsu wa hadha tauhidu huwa ma'ana la ilaha illallah to kaga wannan tauhidin na abautawa Allah kar a hada shi da kowa shine tauhidin da ke kunshe da ma'anan la ilaha illallah fa innal ilaha huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al umur domin Allah mahalicci Allah abun bauta shine kadai ake nufi da ire-iren waɗannan al'amura ba a nufin kowa da su in ba shi ba sawa'an kana malakan mala'ika ne ba shi da wannan haƙƙin in ba Allah ba au nabiyan annabi ne ba shi da haƙƙin bauta in ba Allah ba awwaliyan waliyi ne ba shi da haƙƙin bauta in ba Allah ba au shajaratan bishiya ce ba ta da haƙƙin a mata irin wannan nau'i na ibada na kira in ba Allah ba au kabran kabran ne kabari ne na wani malami ko na wani shehi ba shi da haƙƙin a yi masa wannan au jin- jinniyan ko wani aljani ne komai girmansa ko ifritun min aljinni ne shi to ba shi da haƙƙin a yi masa wani abu na haƙƙin waye na haƙƙin Allah walam yuridu ko ba suna nufin annal ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbiru cewa Allah shi ne mahalicci mai azurtawa mai jujjuyawa ba fa innahum yaqirruna anna dhalika lillahi wahdahu a domin sun tabbatar da cewa wannan abun ya tabbata ga Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يازو يدعو إلى كلمة التوحيد ينا كلا متاني س- زواج كلمة توحيد وهي لا إله إلا الله إتتي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها هو لفظها ma'anan abin da ake bukata mutum ya fahimta a wannan kalma shine ma'anarta ba wai tsantsar furucinta a baki ba kun gane magana? yasa wallahi tallahi wannan tauhidin da kuke gani fa ba abin da ya kai shi wahala mutum ya zama mai imani ba ya zama mai riko da wannan abin da ake faɗa ba ba abin da ya kai shi wahala sai ka daure sai ka ciji sai ka ba da lokaci sai ka yi haƙuri kuma ka jure a kayi yasa idan kiyama ta tashi jama'a saboda wahalar da muminai suka sha za ka ji Allah ya ce salamun alaikum in sun zo shiga aljanna Allah da kan zai ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum saboda haƙurin da kuka yi Allahu akbar saboda duk wanda ya mutu da tauhidi jama'a ya yi haƙuri fa duk wanda ya mutu da aƙida ingantatta ya ci bakar wahala jama'a duk wanda ya mutu akan musulunci ya garu don haka mala'iku da kansu idan ‘yan aljanna mumine suka shiga sai ka ji sun ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku bi ba sabartum saboda haƙurin da kuka yi gwagwarmaya kan an shata sai suka ji sun ce musu fa ni'ima uku badda adalla da gidan ƙarshe kun baro gidan hayaniya an gane magana da kyau ku madalla da wannan gida na ƙarshe da daga shi ba shiga wani gida kuma kun shigo gidan ƙarshe ya Allah ka azurta mu da irin wannan ni'ima Allah ka ba mu juriya da haƙuri akan wannan tafarki har mu je mai karaskiya da irin wannan kalma ta mala'iku salamun alaikum bima sabartum fa ni'ima uqubadda Allah ya haɗa mu da wannan alheri saboda haka yace lallai ma'anarta shine ake bukata musun ya sani la mujarrada lafziha ba wai mujarradin lafazinta ba malam ya ce wal kuffarul juhalu tab idan daɓe kan yaɓe kenan kafirai jahilai ya alamuna anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallama bi hadhihi al kalima huwa al iqraru a huwa ifradullahi bil ibada wato su fa kafirai sun fasan abin da annabi ke nufi da wannan kalmar shine a kaɗaita Allah da menene da bauta kar ka ɗauka wai jahilci ne na rashin ilimi a'a jahilci ne na kangarewa kawai kun gane maganar amma sani sun sani shi kanshi annabin ai ya arifuna ko kama ya arifuna abu na abu sun san shi kamar yadda suka san iyayensu akwai wani kafiri da ya zo yana tattauna da wani kafiri dan uwan shi sai yake ce masa kaga wannan mutumin ya ce eh yace na rantse maka da Allah na rantse da lata da uzza tunda kafiri ne ya ce shi ne wannan wanda muka karanta a cikin littafin cewa Allah zai turo shi kawai ni ba zan yi imani da shi ba ne ya ce amma na rantse maka da lata da uzza wallata wal uzza shi ne ba wani ba ne shi din ne shi din ne duk wani magana da wani ya rafe da muke masa duk ƙarya muke yi shi ne wallahi ba wani ba ne kafiri yake gayawa ɗan uwansa kafiri jama'a kun fahimci magana da kyau ko cewa sun tabbatar annabi muhammadu shi din nan ne suka karanta a cikin littafi zai zo da siffa kaza da yanayi kaza da tsari kaza amma ba za su bi shi ba kawai shi ne kuma abin da ya sa ba za su bi shi ba hasadan min indi anfusi min ba'ad ma tabayyana lahumul haqq Allah ce hasada ce kawai daga kan kansu bayan gaskiya ta bayyana musu kawai dan me yasa Allah da ya tashi turowa bai turo a cikin su ba sai ya turo a cikin wannan waɗannan jama'an mutanen kawai shine matsalar fa idan Allah ya tashi turo manzanni ba zai shawara da su bane an gane magana da kyau ko shi yasa suka yi ta bawa Allah shawara me yasa ba a saukar da Qur'an nan jumlatan wahida ba karo ɗaya kawai Allah ce kazalika nusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila an gane ku me yasa Allah da ya tayi turo annabcin bai turo ala rajulin min alqaryataini azim ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen alƙaryun nan guda biyu ba wanda ke maka ko wanda ke fa'if na fata kuna fahimta duk suka yi ta faɗin maganganu Allah duk yana ba su amsa an gane magana da kyau ko saboda haka duk waɗannan abubuwa sun yarda sun amince sun sani amma wallahi da gangan da ganganci wallahi suka iya yarda yasa an ka biya musu hallaka za ka yi dama masu hallakaku ne an gane don haka yake cewa wal kuffarul juhalu ok to to za mu tashi a wannan gaba tun da lokaci yayi kuma ga ma ma'aikin namu yana ba mu matsala da haka sai mu haƙuri insha Allah sati mai zuwa za mu ƙarasa wannan sharaɗi na al'ilmu sannan mu shiga sharaɗi na biyu al-yaqinu al-munafili shak wato da yaqinin da yake kore shakka insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muke kuskure ko tuntun a harke ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana haza ko ma inda na billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh